نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا متى sha biyar yau ga watan dulƙa'ada shekara 1446 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne dace da sha uku ga watan biyar shekara 2025 shekara miladiya yan kuwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasa littafin mai albarka na sifatu salah wallafar shek muhammad salih al-ifaimin alaihi rahmatullah yanwa idan ba a manta ba a jiya muna bayani game da hikimomi da malam yake kokarin kalato mana game da dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mana salloli biyar kowace a lokacinta wanda mun yi sallar asbahi mun yi azhar la'asar magriba isha ce ba yi ba wanda idan ba a manta ba la'asar malam bai kawo kimar bai ce Allah madaukakin sarki ya bawa kansa sai yanzu insha Allah ta'ala zamu tashi akan sallar isha kafin mu ci gaba jiya na dan yi bayani game da nisa distance dake tsakanin duniya duniyan da kuma rana na faɗi adadin kilometers din to jiya da dare ɗaya daga cikin ɗalibai da muke karatu da shi a nan yake nusar da ni cewa a cikin figures ɗin da na faɗa akwai a kuskure kuma ni madan duba sai na gani ne ne kuskure wajen faɗa figas kusan kilomita ya kai miliyan 151.14 ba miliyan 1 da wani abin da na faɗa ba miliyan 151.14 shi ne nisan da ke tsakanin rana da duniyar wannan Allah ya samu dace wannan shi ne gyara wannan ɗalibi Allah ya saka mai da alkhairi da wannan gyara bala ya ce wa kazalika al-isha hakanan ita ma sallar isha lamma gaba shafaqul ahmar yayin da wannan shafaki jajajajen ya bace ya buya ashafaq mai da muke ta bayani shine wannan kwallon ranar da yake a saura idan rana ta fadi zaka ga akwai wani ja daga yammacin duniya daga yamma wani jajajaje haka to ne shine shafaki to wannan shafakin da zarar an neme shi an rasa ya tafi to shikenan lokacin sallar isha ya shiga malai ce lokacin da wannan shafaƙin ya buya aka neme shi aka rasa tsara hunaka ta gayyarun filjawi to a lokacin za a samu wani canji a cikin yanayi ma'ana daga yanayin duhu-duhu zuwa yanayin duhu sosai saboda shi wannan jajajajen alamun sauran hasken rana ne ta tafi amma ba ta ba da baya da nisa yadda ba za mu iya ganin ta ba wannan jajajajen da muke hangowa to alamunta ne akwai sauran tayin da zarar ka daina ganin shi ba to ta bace maka ta yadda idan kuma yanzu ba zai iya ganin ta ba ba ta nan bane a'a ta tafi inda kai idan ka yanzu limit din sa ba zai iya kaiwa zuwa gare ta ta yi maka nisa malaita li anna shafaq al ahmara dalilun ala qurbi shi'a ash-shams saboda wannan shi shafaqin jajajajen da yake saura dalili ne da yake nuna cewa lalle rana tana kusa-kusa da kai ba ce ma nisa ba akwai ragowar hasken rana har yanzu bai gama bacewa ba fa huwa baqiyatu shi'a shams shine ragowar wannan hasken ranan da ya rage wanda bai gama wanda bai bace ba fa idza fa idza ikhtafa dalla ala bu'udi idan kuma ya buya ka daina ganin sa to dalili ne da yake nuna maka cewa lalle yayi nisa da kai nisan da kai nisan da ya da kai shi ne dalilin da zai nuna maka cewa lallai lokacin wata sallah ta shiga ita ce sallar isha'i sai ka ta shiga ita yan wannan fata an fahimta bala ce fa hada fa bi hada na'rifu hikmatallahi azza wa jalla fi fardhi salati fi hadhihi al-awqat to da waɗannan hikimomi ne guda hudu da malam yayi kokarin kawo mana za mu san mu gane hikimar Allah maɗaukakin sarki na farlanta mana waɗannan salloli guda biyar kowace a lokacin da ya dace da ita thumma inna min ni'matillahi an kanat hadhihi salawatu muwazzi'atan ala awqatin ikhtaraha Allah azza wa jalla malaiki sannan na daga cikin wata babban ni'ima da ya kamata mu kalla mu masu sallah mu musulmi kowanne ɗaya daga cikin mai kalle ta a matsayin ni'ima shi ne an kana ta hazi salawat kasancewar waɗannan salloli guda biyar da muke yi muwaddi'atan ala awqatin ikhtaraha Allah azza wa jalla salloli ne da Allah madaukakin sarki ya rarraba su ya karkasa su a lokutan da shi Allah madaukakin sarki ya zaba da kansa lokacin kowace sallah daban yake lokacin azhar daban la'asar daban magriba daban Allah madaukakin sarki kuma ya zaba wannan lokutan da kansa balai ce wannan ni'ima ne zaka ji dalili an ta kuna waƙatar laha don su kasance waɗannan su ne lokutanta da za a yi sallah a cikinsu walaisat fi waƙatin wahidin ba a sanya mana sallolin nan duka guda biyar a lokaci guda ɗaya ba a ce in ka tashi in ka tashi fara sallah tun daga asuba sai ka buge su gaba ɗaya har ishaki inda Allah madaukakin sarki ya ga dama ya su da sai ya mana haka akwai mai ja babu Allah ya ce kawai so nake a sallah lokaci guda ɗaya raka'a goma sha bakwai a lokaci guda sai kaga abu ne da yake kullum fa sai kai kullum yanzu ka duba ko da sallar tarawih da muke yi da azumi raka'a 11 iya wata ɗaya ne ko kwana 29 amma wani sai ya kosa in aka in aka in aka yi kwana 15 da shi sai sai hutun kwana hu ko kwana biyar sannan sai kuma kuma ya zo na da kiyamul layl wani kuma ya yau gobe ya huta saboda me saboda raka'o'in da yawa iya kwana 29 to ya kuma rayuwa kace gaba ɗaya kullum sai kai kuma raka'a 17 kaga akwai akwai mashakka ko shakka babu to ni ima ce ta Allah madaukakin sarki sai karkasa mana sai kai azhar sai ka huta wani lokaci ma sai ka manta kai sallah sai ka tsana kiran sallah sai a shan lokacin sallah azhar yayi sai ka tashi kai ta sai can sai ka ji an yi kiran sallar la'asar to haka Allah madaukakin sarki mana wannan ni'ima ce ba karama ba domin sallar ta shiga jikin mu kuma rinka jin karatashin yin ta ka rinka ji kana marmarin yin wata sallar ka bar wata ka rinka jin dadin ganawa da Allah madaukakin sarki lokacin da ka bar shi a baya malam yace falil fajr waqtun in ka duba sai ga sallah asuba tana da nata lokacin walil dhuhri waqtun haka nan sallah azhar da nata lokacin walil asri waqtun sallar asr ita ma da nata lokacin walil maghribi waqtun sallar maghriba da nata lokacin walil isha waqtun sallar isha ita ma da nata lokacin sai malam yace falimadha wizzi'at ala hadhihi al-awqat to menene dalilin da yasa aka rarraba sallah zuwa ga waɗannan lokaci ba a ce mu yi su gaba ɗaya lokaci guda ba aljawab li fa'idatai mala yace jawabin da zaka bayar shine shine akwai wasu fa'idodi guda biyu da zaka samu karkashin yin sallah a rarrabe alfa'idatul ula fa'ida ta farko Allah yuhdithu almalal wat-ta'ib lil insan shine kada gajiya da kosawa ta faru ga mutumin da yake yin sallah kada a samu gajiyawa da kosawa da kai da kake yin sallah a ce kullun sai ka yi sallah goma sha bakwai kuma a lokaci guda ɗaya a saba wani lokaci kuma a ce a shi ake so kai wannan sallah li'annaha law jumi'at fi waqtin wahidin la asaba an-nasa mashaqqatun fi ba'd al-ahyan inda a ce an tattara sallolin nan gaba ɗayan su a lokaci guda an ce a yi su to lallai da kunci da takura ta samu mutane a wasu lokutan ko da wani lokacin ka samu kayi ta da karsashinka wani lokacin kuma sai ka samu ka gaskiya na fara sallar na fashe na sha bakwai akwai matsi falau sallar insanu saba ashar raka'atan inda a ce mutum zai yi sallah raka'a goma sha bakwai fi anin wahidin a lokaci guda ruba ma ya ta'abu wa ya mallu wa ya ati biha ala ghairil wajhil matlub to me yiwa ne ya gaji ya kuma kosa sannan ya zo da sallar ya yi ita sallar ba a fuskar da ake bukatar da ita ba ba a fuskar da aka nemi ya yi ta ba yanzu yan ku kalla sallar azhar za mu yi ta bayan mun yi sallar asubahi da wajen awa biyar ko shida amma ka ji kalle da wasu suke sallar azhar kai ka ce bindiga aka samu su aka ce ku yi ko a harbe ku nan da nan sun yi sun gama Allah Allah suke su gama kai ka ce in sun dora goshinsu akan wuta suke dora farfarfar ba haka an yi an gama cikin minti ɗaya da rabi an yi sallah wallahi mai raka abu ɗaya da rabi minti ɗaya da rabi an yi sallah bai raka abu wannan fa sallar ya yi kusan awa shida bai bai wata sallah ba sannan nan gaba zai ƙara wajen awa uku bai wata sallah ba ko awa ya kuma a ce lokaci guda zai sha bakwai irin wannan a ce rana ɗaya lokaci guda zai raka a goma sha bakwai ya kashe gari da Allah cikin minti nawa zai yi su kuma ai zai raka yin wasu ne ba wasu amma ya yi gaba ɗayan to to sai dai gashi nan kawai Allah ya sauka bala ya ce wa ruba ma ya kunu fi ba'adil auqati shaq wani lokaci kuma dole zai kasance da matsi da takura a cikin yin hakan yin salloli guda goma sha bakwai a cikin lokaci guda fafurriqat fi awqati kham fi awqatin khamsa saboda haka sai aka rarraba su aka ware su a cikin lokuta guda biyar kai wannan ka huta kai waccan ka huta da kuwa ku shakka babu wannan hikima ce da sai ka sa lura kware da gaske zaka gano ta wallahi ba karamin hikima bace Allah madaukakin sarki ne da ikon da zai bautar da mu duk abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama amma ka kalli addinin mu na musulunci duk abin da yake akwai kunci akai wallahi Allah baya dora mana shi duk abin da ka duba da kyau kaga duk abin da yake takura ne duk abin da kaga Allah madaukakin sarki ya dora maka zaka iya la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha ka'ida ce mutsarida a cikin shari'a duk abin da kaga Allah ya dora maka zaka iya yi wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya muku kunci da matsi a cikin addini ba lalle mun gode Allah subhanahu wataala fa fa idza qila to idan wani ya ce maka aka faɗi aka ce ma za na kununa ko ma za ta ƙununa fi salatin tarawihi fi ramadan to me za ku iya cewa game da sallar tarawihi da ake da ramadan ai sallar ce da ake ta da yawa kusan raka goma sha ɗaya wasu ma suna yi ya fi haka to me za ka ce game da wannan na ƙunu fi hamala ce sai mu faɗi game da wanda mana tambayar mu ce masa inna salatar tarawihi ai ita sallar tarawihi sunnatu ita sunna ce inna salatar tarawihi hakika sallar tarawihi sunnatu ita sunna ce ba dole ba ce lausha al'insanu ta raka in mutum yaso zai batta in mutum yaso zai batta inda a ƙaddara mutum ya girma ya shekara 60 a duniya bai taɓa yin sallar tarawihi ba ba za ka ce yana da laifi ko da guda ɗaya ko zunubi ɗaya bai ba an gane yawa sai dai kuma ya bar romu ya bar lada mai tarin yawa ya bar abin da yake mai falala amma ka zunubi zancen laifi a abai laifi ba saboda sunna ce abu ne da ake so yayi zai samu lada an kwaɗaitar da shi yayi to shi bai yi ba shi kenan maybe idan ya je wasu aikin alkhairin da sauransu sai ga Allah maɗaukin sarki kuma ya karɓa ya bashi ya bashi aljanna akan su ina fatan fahimta to amma ita sallar farilla ba akwai yanayin da mutum zai ce zai batta ne ba za a batta ba malai ta fa'iza ta iba matsalan idan mutum ya gaji a cikin sallar tarawihi yana yi fa huwa fi hillin to yana cikin yana cikin halin da zai iya warware ce ne idan kai raka'a hudu sai ka ji ka gaji shikenan sai ka koma ka huta idan kai raka'a shida ka ji ka gaji sai ka huta ba wanda yace sai ka ci gaba amma babu yadda za a ce sallar asubahi ko kuma sallar la'asar ka fara raka'a biyu ka gaji sai a ce in ka raka'a biyu sai ka huta ba za ta yi ba malai ce yan sarifu yan sarifu sai fita daga sallar ya je ya huta lakin idza kanat faribatan amma idan sallar ta kasance ta farilla ce fa innahu mujbarun ala an yaf'alaha ala al-wajhi alladhi waradat alayhi a lokacin shi abin tilastawa ne abin matsawa ne akan ya aikata ta a fuskar da ta gudana a kanta dole ne ya yi ta yadda ake santa raka a goma sha bakwai ne dole ya yi ta raka a goma sha bakwai a lokaci guda haka Allah maɗaukakin sarki yake so babu yadda za idan ya raka a takwas ko goma ya ce to na gaji bakwan in an jima na ƙarasa matuƙar lokacin Allah yake son su in yayi a wannan lokacin ba su yi ba sai wannan lokaci da Allah yake so kaga akwai bambanci tsakanin nafila da farilla bala ce fa za farqun baina hada wa hada kaga wannan shine bambanci tsakanin sallar farilla da sallar nafila wali hada kana al-insanu fi salatihi shi sai ka ga mutum a cikin sallar sa idan yana yi musamman sallar dare da yake yi ya tahajjadu ya tahajjadu wa yutilu ruku'a wa sujuda wal qira'ata yana kokari kwarai da gaske a cikin sallar sa yana tsawaita ruku yana tsawaita sujada yana kuma yin dogon karatu a cikin sallar tasa li'annaha salatu nafila saboda sallah ce ta nafila sallar nafila kuma mutum idan ya yi dogon karatu ya ga zai ga sai ya huta babu laifi mata sha a fata a hadin lokacin da ya so kuma zai iya yanki sallar wa an haha ya kuma gama ta wansa rafa ila mahalli rahatihi ya kuma tafi zuwa ga inda zai je ya huta wannan babu laifi wannan shine hikima ta farko alfa'idatu thaniya fa'ida ta biyu da yasa ba a sanya mana sallah a lokaci guda ba law jumi'at fi waqtin wahidin inda an tattara salloli duka guda biyar a lokaci guda ɗaya a ce a yi su la baqiyal insanu baqiyatal yawmi wal layla biduni an yata'abbada li rabbih bis salati al mafruḍa to da mutun yayi saura da mutun ya rage a wannan ragowar yinin nasa misali ka kaddara kai sallah karfe 10 na safe zuwa karfe 2 ka gama sallah kawai to daga karfe 2 har zuwa wata karfe 10 kusan awa 24 kusan awa 24 ko awa goma sha wani abu za ka zauna mutum zai zauna ba wata ibada da yake ta sallah wacce ta kusanta shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki shi ma wannan akwai matsala akwai matsala wannan malam yace wa hadha yujibu inqita'an bayna al-insani wa rabbih fi salati al-maqruba wannan zai jawo yankewar alaka yankewar sila tsakanin bawa da ubangijinsa a cikin sallar farilla falam yahsil maqlub bawa ba zai samu bai samu abin da yake bukata ba likauniha tuhil qalb saboda ita sallah daga cikin amfanin da take baka dan adam shine tana raye zuciyarka wa tuqarribuhu ila Allah azza wa jalla tana kuma kusantar da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan dinna daga cikin amfanin sallah sallah dan mutumin da yake yin ta tana raye zuciya ne rayuwa irin ta imani rayuwa irin ta ayyuka na gari shi sa Allah madaukakin sarki ke ce inna salata tanha anil mai anil fahsha barin alfasha barin duk abin da yake Allah baya so wannan shine da shine abin da ke raye zuciya zakkewa alfasha da yin abin da Allah baya so wannan shine yake kashe zuciya to sallah na ɗaya daga cikin akin ta shine tana raye zuciya tana kuma sanya ka ka zamto dab kusa da Allah madaukakin sarki kaga sai kasance an samu wannan yankewa wannan yankewar ta samu tsakaninka da Allah maɗaukakin sarki in kai sallah tun yanzu sai gobe yanzu za ka zo ka ƙare shi bala ya ce falihaza wuzi'at ala auqatin ikhtaraha Allah azza wa jalla to shi sa sai aka rarraba sallah a yi ta a lokutan da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa li yakuna hadha at-tafriq dan wannan rarrabawar ya kasance ka saqi shajara kamar shayar da bishiya ne mai malaki nufi da wannan bishiya idan ka shuka ta kana so ta girma ta ya ko ta yabanya akwai lokuta da ya kamata kai da ka shuka ta ka zo ka yi mai ka bata ruwa ka bata ruwa ka kula da ita an akwai wani dan abin da ya hau kanta ka tsige in akwai ciyayi haka ka cire su a mafi karanci ka bata da safe ka bata da yamma har ta kai lokacin kuma da sau ɗaya za a rinka bata haka ta kai lokacin kuma da mai ta tsaya da kanta to haka zuciyar ɗan adam take zuciyar ɗan adam tana buƙatar ban ruwa babu abin da ke ba wa zuciyar ɗan adam ruwa ta samu laushi ta samu taushi kamar ganawa da Allah maɗaukin sarki a cikin sallah Allah maɗaukin sarki ce ala bi zikirin lahi ne tatma'in kudu ku saurara da ambatan Allah zukata suke samun nutsuwa ka gaya ma akwai ambatan Allah da ke sallah babu as-salatu hiya afdalu dhikr ita ce mafi falalar zikiri gaba daya dan ka kalli sallah daga farkon ta karshe dukkaninta zikiri ne kabbara haraba du'a wal istiftah zaka ga a'udhu billahi da bismillah karatun alqur'ani ruku'un da zaka shi kansa zikiri ne tasbihin da zaka yi a cikin duk sallah gaba ɗaya zikiri ne shi sa babu wani zikiri da yake sallah babu to ana buƙatar zuciya ta rinka saduwa da Allah madaukakin sarki ta hanyar zikiri da ambato kamar da annabi ya ga wa sahabi cewa la yasalu la yazalu lisanuka rataban min zikrillah kada harshen ka ya bushe danye game da ambatan Allah sahabin da yace rasulullah inna shara'i al-islam kafarat alayya yace lalle shari'o'in addini sun min yawa daga wannan sai wannan ya rasulullah ga mun wani abu sai annabi yace to lalle kada harshen ka ya bushe danye kullun yana cikin ambatan Allah idan kana cikin ambatan Allah an ka gama sallah azhar maybe ka ga falata wasu ayyukan na duniya ka shiga wasu abubuwan da ba daidai ba kawai sai ka ji an kira sallah sai ka kuma ka ƙara tsawa gaba ga Allah madaukakin sarki sai ka yi sallah sai zuciya ka ta ƙara rayuwa imanin ka ya ƙara haɓaka sai ka kuma ka ci gaba da harkokinka maybe ka ɗan ƙara shagala sai a kira sallah al'asar to haka mutum zai rinƙa yi to tipo hawa tsinsa daga wannan sallah sai wannan sallah da kuwa wannan ba hikima ba ce hikima ce amma a ce ka yi ta tun daga yanzu ba za ka ƙara sallah ba sai wata asuba ɗin misali duk ka gama salloli ka tsarka a goma sha bakwai sai wata asuba din sai ka zo ka tsare ai tazarar da yawa za a samu yankewa mai tsayi tsakaninka da Allah madaukakin sarki zuciya kuma ba ta son yankewa ya ba ta son yankewa Allah madaukakin sarki ya samu dace bala yace kullama ghafala al-insanu an zikrillah sai mutum ya kasance kamar mai shayar da bishiya ne duk lokacin da dan adam ya gafala game da ambatan Allah madaukakin sarki raja ila zikrihi ta hanyar sallah ta hanyar dawa zuwa ga wata sallar sai ya ƙara dawa zuwa ga ambatan Allah idan ya gafala a wannan lokaci zai dawo wata sallar sai ya dawo zuwa ga ambatan Allah walihada qala Allah shi sa Allah madaukakin sarki ce wa aqimis salata yace da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka tsayi da sallah li ayi shay'in kamar mai tambaya tambaya game annabi zai tsaye da sallah Allah ya ce li zikri dan tuna dan tunani dan ambato na ko dan tunani ka tsaye da sallah dan tunani ko dan ambato na fassalatu zikrun lillahi azza wa jalla malai ce lallai sallah ambato ne tunawa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wala yajuzu an tuqaddama as-salatu wannan wata gaba ce ko mai zaman kanta ita ba malai ce baya halatta a gabatar da sallah daga cikin sallolin farilla qabla waqtiha kafin shigar lokacinta hatta lau kana nasiyan aw jahilan hatta da za kaddara mutun ya manta ne yayi sallah ba a lokacin ta ba bai sani bane yayi sallah ba a lokacin ta ba idan yayi wannan sallah ba ce ba yan uwa fahimci wannan da kyau ko da mantawa kai kai sallah ba a lokacin ta ba ko da mantawa kai baka sani ba kuma baka sani ba kai sallah ba a lokacin ta ba wannan sallar babu ita lokacin da ka tuna da lokacin da ka sani sai ka rabota amma dai wannan sallah ba ce ba wa yajibu an yu'ida as-salam malai ce ya wajen mutun ya maida wannan sallar kama anna man dhaha qabla salati al-eid daidai yake kamar wanda mutumin da yaje yayi layya kafin sallar eid fala udhiyata lahu walau kana jahilan kun ga wannan shi ma ai babu layya a gare shi layya sabata yi ba ko da jahili mutum ne ya sai ragonsa ya zo ya tirke shi ranar sallah ranar idi kafin a tafi sallah sai ce shi bare fara layya idan ya laye sun ya dawo daga sallah kuma sai ya karasa ayyuka saboda bai sani ba bai sani ba zalika mablaghuhu min al-ilm shi abin da ya iya sani kenan na ilimi saboda haka sai ya danne ragon sa aka yanka da ni yayi layya to na layya sai yan uwa bata yi ba bata yi ba dole in yana so ya layya sai ya ƙara samun wani ragon ya yanka kamar yadda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga ɗaya daga cikin sahabbai wanda ya yanka kafin sallah annabi ce bace ba ya rasulullahi zan iya yi da zan iya yi da dan dan akuya wanda yake rago wanda yake wata shida annabi ce zaka iya yi shine je samu yi to mutumin da ya layya kafin sallar idi layya sa bace ba haka mutumin da ya sallah kafin lokacin ta yi shi ma sallar sa bace duk bai suke an fahimta yan uwa balat wa lihaza da wannan ne amaran nabiyu sallallahu alaihi wasallam allazina dhahu fi eid al-adha qabla salati al-eid annabi mutira da aminci tsara tabbata a gare shi ya umarci wadanda suka yi layya kafin sallar eid a ayu eid ayu eid al-udhiyata da simemeta sarama wannan layya da suka wannan layya da suka ba ba ba tare da cewa ba sani ba amma dai bace ba bace ba ba sunan talayya ba ba sunan talayya ba me abin da zai mai musu gurbin tashi su samu wani ragon inda hali su in ba hali ba shi kenan sai mutum ya haƙura abin da yanka ya ci nama kawai amma duk ladan da kaji an faɗa alayya shi ba zai samu saboda bai layya ba li'anna hasarat qabla al-waqt saboda ta kasance kafin shigar lokaci fa yustafadu min hadha sai muka fa'idantu muka amfanu daga wannan maganar da malam ya tabbatar annal ibadata ita ibada kowace iri ce al-muqatta wacce aka sa mata lokaci duk ibada da take da lokaci kaza idza waqa'at idan ta affu qabla waqtiha kafin lokacinta aka yi ta kafin lokacinta wajaba i'adatuha to wajibi ne a ramata dole ne a sake ta duk ibadar da mutum yayi ta kafin lokacinta wannan ibada bace ba sai malai dan bada misali yace law anna rajulan inda a ce mutum fi ghaimin yana cikin lillimi gari ya lullube zanna anna shamsa qad gharabat sai tsammani rana ta fadi saboda garin yayi kamar hadar hadar haka yamma ce amma rana ba ta faɗi ba lokacin faɗuwar rana bai ba shi a yadda yake tsammani yadda ya ga rana babu ita a lokacin saboda hadari ya rufe ta sai ya tsammani rana ta faɗi fa sallal magriba kawai sai ya sallaci magriba thumma tala'at ash-shamsu kawai yana gama sallar magriba sai ga rana ta kullo saboda wannan hadarin ya yayi ai ana yi ko kawai sai ga rana ta dawo kuma to ya kenan wata bayyana annaha lam taghrib ya bayyana a gare shi lalle farana ba ta faɗi ba malai ce fala ta siha salatuhu sallarsa ba ta ba wannan sallar magarba dai za a ce ai tun da bai sani ba ne sallarsa ta yi a sallar ba ta ba li'annahu laysa fil waqti saboda yayi sallah ba a lokacin ta law anna rajulan qama wara wara as-sa'ata fil layl inda a ce mutum zai tashi cikin dare sai kalla agogo wa dhanna anna al-fajr qad tala'a sai tsammani al-fajr ya bullo lokacin sallar asbahi yayi fa sallal fajr sai sai tashi je a rulai zai sallar sallar asbahi thumma tabayyana anna al fajr lam yattali sai kuma ya bayyana a gare shi bayan ya gama sallar asbahin da ya shi shi kadai al fajr har yanzu bai bullo ba akwai sauran lokaci fala tasihha salatuhu sallar sa ɗan uwa bata inganta ba sallar sa bace ba wala tujzibuhu anil fariba bata kuma wadatar da shi ba bata isan masa game da sallar farilla da take kansa ba wa yalzumuhu li'adatu sannan maimaita wannan sallar ya lazumce shi tilas ne sai ya ƙara maimaita wannan sallar da take kansa lakinnahu yujaru ala hadhihi salah to sai dai malai ce yujaru za a bashi lada ala hadhihi salati akan wannan sallar da yi ma'ana sallar da yi lokacin ta bai ba amma da mantuwa ko kuma bai sani ba ya ɗauka lokaci ya shiga zai yi sallah ita wannan sallar da ya yi ba ta sauke masa farar da take kansa ba zai rama ta amma kuma ya yi sallah a banza kenan a ashi zai samu lada an fahimta yawa zai samu lada insha Allah ta qalat li anna hadhihi salata saboda ita wannan sallah la tusihu fardan lakinnaha tusihu nafila bata inganta a matsayin farilla ba amma ta inganta a matsayin mai nafila eh kun kaga ko idan mutum yayi sallar nafila zai samu lada aiko to shine tunda bata inganta farilla ba to sai mai da ita nafila li'anna al-musalli nawashi aini saboda duk mutumin da ya tashi zai sallah abubuwa guda biyu suke zuwa zuciyarsa niyyar da kake yi zaka ga abubuwa ne guda biyu nawa salatan wa nawa kaunaha faribatan yana yin niyyar yin sallah abu na farko kenan sannan yana kuma niyyar kasancewar wannan sallar da a matsayinta na mai na farilla zai yi sallah wata irin sallah zai farilla idan na fila zai zai yi sallah amma kuma mai zai na fila an gane ai kaga niyya biyu niyyar sallah da niyyar farilla ko kuma niyyar sallah da niyyar nafila kowanne mai masallaci ne ya tashi wannan niyyar guda biyu sune a ransa malai ce fa batala fa batala kaunuha faribatan saboda ka sai kasancewar sallah a matsayin farilla ya lalace wannan bai inganta ba tunda yayi ta ba a lokacin ta wa baqiya kaunuha salatan amma kuma kasance wata sallah fa shi yana nan tunda yayi sallah din kuma yayi sallah fa yusabu thawabu salati fa yusabu fa yusabu thawabu salatin nafli saboda ka zai samu lada irin ladan da mai sallar nafila yake samu ولهذا عند العلماء عبارة shi sa malami suna da wata ibara suna da wani zance wata magana da suke cewa yaquluna suna cewa yanqalibu nafalan ma bana adamu yanqalibu nafalan zai juya za a mai da shi nafila ma bana adamu abinda ya bayyana rashin sa abinda rashin sa ya bayyana misali shine kamar wannan abinda muka ambata ya'ani abinda yake nufi yanqalibul farda nafalan ko kuma yanqalibul fardu nafalan farilla za ta juya ta koma nafila إذا كان عدم فريضته كصلاة صلاها قبل الوقت idan ya kasance sallar da ya ta farilla bace ba me dalili shine malace ka salatin kamar sallah sallaha da ya sallace ta qabl alwaqt lokacin ta bai ba ma'ana mutumin da yazo yi sallar magariba yana tsammani da ta fadi yayi sallah ko bai sallah ba yayi sallah a matsayin bai yi sallah sallar magariba shine abin da yake cikin zuciyarsa amma da rashin sani sai rana ta dawo da rana ta dawo wannan sallar ta sama garba tana ina ba ta yi ba to tun da babu wannan farillar ita wannan sallar da ya sai ta koma mai kenan sai ta koma nafila shine yan kalibu na falal bana adubu duk abin da yake ya bayyana rashin sa na ibada to sai a mai da shi farilla misali da zan bayar zai fito fili misali mu yi misali da azumi mutum ne yana cikin daji yana wani aiki haka ana tsara yi gobe za a ɗau azumi za a ga wata yana daji kuma a cikin yake mai zai iya kwana biyu kwana uku sai ya samu sanarwa ta hanyar wani ɗan uwansa ko abokinsa cewa an ga wata ko ta hanyar social media ko wani abu an ga wata ya kira shi ya gaya masa so da ka sai da ya ɗora akan wannan niyyar tasa ya ɗau azumi mai yiwa har ya kusa gama azumin sannan sai kuma labari ya zo masa wasu suka zo wucewa ta wajen suka ce masa ai gobe za a fara azumi ba a ga wata ba sai ya bayyana wancan information ɗin da wancan ya bashi menene kuskure yanzu kun ga yayi azumi shi a matsayin mai azumi ramadana haka ne kuma ramadana ya shiga ko bai shiga ba bai shiga ba yanzu ya yi kishirwar banza ke na bashi da komai a in kalaba na falon na ba kan fahimta shi bai yi ramadana ba wanda za a fara yi gobe dole sai ya rama shi ba zai ce a to aitin da na riga na yi alhamdulillah ba daya ku za ku 29 ne ko zan 28 ba za a yi haka ba ya za a yi shi ne nasan da ya yi bai ya lalace a matsayin farilla amma yana nan a matsayin sanda na farilla Allah zai ba shi cikakken ladan da ake ba mai azumin nafila dan uwa an fahimci abin da kyau to ya juye daga farilla ya koma mai kenan ya koma nafila shine abin da malai yake gaya mana mutumin da lokacin sallah bai bai sallah to wannan shine abin da zai faru a kansa malai ce fa innaha takunu falan wa yujaru alaiha za kuma a bashi lada akanta ajaran nafli ladan da ake ba mai sallar nafila lakin la tujzi'uhu 'anil fariidati sai dai ba ta isar masa a matsayin sallar farilla ba za a ce tunda yayi ta ba ba sai ya rama farilla ba a'a idan lokacin sallah ya shiga sai aji saboda ka'ida ce ya kuwa ka'ida ce ba a yin sallah kafin lokacin ke shiga kun ga farko farko lokacin da muka fara bayani akan lokacin sallah na gaya mana cewa dukkanin sallar da aka aukar da ita lokacin ta bai shiga bai ba wallahi wannan sallar ba ta bai yankuwa in za ku iya tunanin muku na dan ja hankali akan masallatan mu ko na ce lallai masallatan mu su rinka lura akan lokutan sallah kada masallaci yayi kiran sallah lokacin sallah bai ba kada masallaci ya yi sallah lokacin sallah bai ba wallahi sallah bace ba bace ba ko da a ce limamin ne ya je ja sallah wa mutane a lokacin sallah bace ba su sun samu su sun samu nafila amma fa farka sai sun rama farilla an fahimta sai sun rama farilla wannan sallar da suka bace ba saboda ba a yin sallah lokacin ta bai shiga wannan shine kaida Allah madaukakin sarki ya samu dace insha Allah ta'ala sai mu sai mu tashi misali na gaba lau annar rajulan ta'ammada ay yusalli qabla waqti zuwa karshe abinda muka faɗi dini Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muke kotun tafin harshe Allah subhanahu wataala ya fi mana sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum